أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda Allah cikin hikimar shi da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da wannan daura da muke ciki na ahkamu siyam na littafin ahkamu siyami wal qiyami wal itikafi wa zakatul fitr na fadilatu sheikh dr abdul karim bin abdullah al khudair wanda wannan shi zai kasance darasi na biyu a cikin wannan littafin ganin jiya aka fara insha Allah a yau muna ranar lahadi Ishirin ga watan sha'aban sura kwana nawa ramadan goma ko tara allahumma ballighna ramadan shekara 1447 hijiriya wanda shine takwas ga watan biyu watan february 2026 miladiya a wannan masallaci mai tara albarka masallacin sabil huda gawan katar da magaram Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan abin da yake shine daidai da aiki da shi idan ban manta ba jiya mun tsaya dai cikin fadar malam insha Allah zan mu tashi safa ta 15 a littafin nan ko inda titar din safaha az-zikru inda ru'yatil inda ru'yatil hilal az-zikru inda ru'yatil hilal ambato ko kace addu'ar da mutum zai yi idan ya ga wata in an ga jinjirin wata addu'ar da mutum da zai idan jinjirin wata ya bayyana na'am qalal musannif rahimahullahu ta'ala malam yace ja'a fil hadith ya zo a cikin hadisi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance iza ra'a al hilala idan ya ga jinjirin wata qala sai yace allahu akbar ya ce Allah mai girma Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman Allah ka sa mu shigi wannan watan ko ka nuna mana shi cikin mi aminci cikin samun kwanciyar hankali wal iman da imani mu samu daɗuwar imani was salamatu da zaman lahiya wal islam da cikakken imani wat tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda sai ya ce tare da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tare da taufiki tare da gamakatar na daga abin da ubangijinmu kake so kuma ka yarda da shi yace rabbuna wa rabbukallah ubangijinmu da ubangijinka shine Allah wannan addu'ai wato ita aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta idan jinjirin wata ya bayyana sai malai yace ma wa qad ikhtalafa ahlul ilm fi tashih hadha alhadith na'am wa tad'ifihi malamai wato sun samu saɓani a cikin ingancin wannan hadisi da kuma da ifancin shi wasu suna ganin cewa sahihi ne wasu suna ganin cewa da'ifi ne hadisin sahahu ibn habban min hadisi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu to malamai sun samu saɓani aka haka wallazi ya zahara annahu qabilun litahsin abinda yake zahiri shine hadisi ne hasan za a karɓi hadisin hadisi ne hasan za a ga yi aiki da shi wanda abin da ya bayyana zahiri idan ka ga wata zaka yi wannan addu'a ka yi aiki da hadisi hasan faman sahahu yastahabbu hadha adh-dhikr yastahabbu hadha adh-dhikr inda ru'yat al-hilal wanda suka ce hadisin nan sahihi ne sun ce mustahabbi ne ayi wannan ambatan ayi wannan addu'a idan an ga shirin wata an gane ko wa amma man da'afahu fa in kana mimman yara qawlul jamhur fi amal bi hadisin da'if alladhi da'fuhu laysa shadidan fi al-fada'il a'mali wanda suka ce wannan hadisin da'ifi ne to a cikin kasan malamai wanda suka ce hadisi in da'ifi ne in ya kasance kaulul jamhur magana jamhur sun ce cewa in ya kasance hadisin nan da'ifancin nashi ba mai karhi bane kuma cikin fada'il ne cikin falala ne a bangaren ayyuka zaka iya aiki da shi na'am fa yustahabbu hadha dhikr sai mala yace ma to kaga wannan zikir din ya zama akan menene ya zama akan mustahabbanci na'am kenan zaka ganin cewa akwai hadisai da ifai wanda da ifancin su ba ƙarfi ba gare shi sannan hukumul amal akan shi in kan fada'il ne bala ya ci gaba da ce ma hukumu siyamu ramadan hukumu siyamu ramadan hukumcin azumin ramadan wanda insha Allah nan da kwana goma ko tara zamu fuskanci kanmu a cikin watan azumin ramadan mala ya ce ma asiyamu ibadatun min azamil ibadat shi azumi da kake ganin shi ibada ce wadda take cikin manya-manyan ibadodi da da muke yi gaba ɗaya ibadodi da muke yi a duniya to azumi yana cikin manya-manyan ibadodi da ake wa faridatun min aujabul fara'i kuma farilla ce cikin mafi ƙarhi farilla masu ƙarhi kina abu ne wanda yake dole a kanmu ya zama wajibi kuma ta saboda yana da girma an gane ko malai ya ce ba bal rukunin min arkanil islam ijma'an bari ma dai rukuni ne gimshiki ne filiye ne daga cikin gimshikai na musulunci wanda kaga gini ba gimshiki yake zubewa zai yi to azumi yana cikin gimshiki na daga cikin gimshikan addinin na musulunci na'am man jahada wujubuhu kafara ittifaqan duk wanda yayi inkarin cewa azumi ya zama wajibi ne an gane ka duk wanda yayi inkarin yayi gardama cewa wajibi ne azumi to kai tsaye kafiri ne wannan babu tantama ittifaqin malamai sai je cewa wannan mutumin da ya gardama yayi jayayya kan azumi wajibi ne ya kafirta wa man itarafa bujubihi kina malai ta ayani siyamu shahr ramadan duk wanda kuma ya yarda cewa azumin watan ramadan wajibi ne duk wanda ya yarda da wajincin azumin ramadan lakin lam yusum kaslan aw tafritan faƙad kila bi kufrihi shi wannan na harko dama ya ce ma azumi bai ma yarda da azumi ba to wannan kawai kahuri ne ka tsaya tantama an gane ko ya ƙaryata abin da Allah ya farlanta ya kafarta ijma'an malamai ittifaqin malamai to ga wani kuma shi sai ya ce ya yarda azumi an shar'anta shi bai yi inkari ba kawai dai bai yi shi bane saboda mi ragganci ko kuma mi kasalanci ko kuma sakaki to wasu malamai suka ce shi ma dai wannan kafiri ne ya kafarta akan wato barin wannan azumin da yayi wa hiya riwayatun fi mazhabi imami ahmad imam ahmad ya rawaito wannan riwaya wa qaulul ma'ruf inda ba'du ashabi malik sannan zance ne wanda an san shi cikin wasu malikiya sun ka cewa duk wanda ya bar azumi da gangam duk da ya yarda cewa azumi ne to ya kafirta rahimahumullahu jami'an wa huwa qaulul mashhur yace wannan zance shine zance wanda ya shahara zakarahu shekul islam ibn taimiyya fi riwayatin an imam ahmad fi kufri tariki arkanul amaliya cewa shekul islam ya rawaito shi duk wanda ya bar wani rukuni na addinin musulunci wanda zaka yi aiki da shi rukunan musulunci nawa ne guda biyar akwai arkanumi lafaziyya a itikadiyya akwai rukunin lafazi a itikadi shine mi shahada ko kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga furtawa ne kai kuma ka kudurce a zuciyarka amma kuma mi sauran kuma menene amaliya ne iqamatu salah tashi ne zaka kai aikace saumu ramadan ita zaka hajj to duk wanda ya kafurta ya bar wani rukuni daga cikin su shekul islam ya ce ya kafarta li'alla mallamin ya talaffaz bi shahada fa laysa bi muslim dama shi rukunin harko duk wanda bai yi shi ba damun ba ruwan mu da shi a muna magana akan wanda shi musulmi ne wanda damun bai yi shahada ba kaga ba ba hira azumin shi ba ake yi an gane ko ولم يدخل في الإسلام أصلا دائما شبه شك مسلم تبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبو دفدر النب محمد صلى الله عليه وسلم ديتي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم ديتي أما أمرني دا إن ياكي متاني حسي سنشي دا باب أبو ما بوتا دا غسكي أسي الله كاغا أولنا حديث idan suka shaida babu abin mabota da gaskiya sai Allah kaga sun zama musulmi in kuma ba su yi haka ba to wannan ba musulmi ba ne ba wa amma bin nisba li sala allati hiya sani arkanul islam abin da ya shahi sallah wanda sallah ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunnan musulunci fal qawlu bi kufri tarikiha kufran akbar a mukhrijan anil milla manqulun an salaf hadhihi al umma wa a'immatiha duk wanda ya bar sallah shi wannan yana kafircewa kafiri ne kafiri wanda ya huta daga musulunci wannan magana an rawaito shi ne tun daga salaful hadihil umma duk wanda ya bar sallah babu tantama cewa menene kafiri ne wa qad nakala an sahaba an rawaito daga sahaba haka annahum kanu yarawna shay'an na'am annahum kanu yarawna shay'an na'am tarkuhu kufran illa sala cewa ba a samu wani abu da sahabbai suka kasance suna rawaitowa cewa duk abu kasabar wani abu a ce kafiri ne sai sallah mun gane maganar nan a lokacin sahabbai da kaji sun ce ma musulmi kafiri ya kafarta to sallah ce ya bari mun gane ko sallah ce ya bari da ya bar sallah kuma ya kafirta wan nusus fi zalika sahiha wa sariha ka hadith yace nassin da yasa suke bada wannan hujje nassi ne hadisi ingantacce kuma gashi nan clear da sai da ka karanta zaka gane daga cikin malam yace ma hadisin al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah Nabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Shi dai alkawalin da ke tsakaninmu da mu da kafirai, an gane ko? Sallaci, al'ahadun ladi bai na nawa bai na hun, assala, alkawarin da ke tsakaninmu da kafirai abinda zai bambanta mu da su ita ce sallah, faman tara kaha faƙar kafara in ji Rasulullah, duk wanda ya bar wannan sallar ya kafarta, babu wani kwalo-kwalo. Kaga wannan hadisin dai bukata ka ce ka mai tawili. Al'ahadun ladi bai na nawa bai na hun, as-sala faman tarakaha faqad kafara kaga shine yace ma nassi ne sarih clear yake ana jin shi wal hadith hadisi na gaba kuma da yake cewa bainal abd annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin bawa wa bainal kufri wal washirki tsakanin bawa kararrabe shi tsakanin shi da kafirci da shirka as-sala sallah kenan bawan da bai sallah menene kafiri ne mushriki ne shi ne aka rawaito cewa sahabbai duka suna bayani kan da abin da ke raba wannan kafirci shi ne mi rishin barin sallah wal khilaf fi hadhihi al mas'ala ma'rufa inda ahli ilm mala yace sabanin da ke da kai a cikin wannan mas'ala ma'rufa sananna ce a cikin wato malaman ilimi lakin al mufta bihi wal murajjah annahu yukfar cewa dai abin da ake yin fatawa kan shi kuma shi ya rijaya kawai cewa kafiri ne ana kafartar da shi kama qarrara zalik Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim al-Jawzi kamar yadda Ibn Taymiyyah ya karrara haka cewa ya kafarta haka Ibn Tayyim ya karrara walaysa fi kufrihi mu'arada li qawlihi li qawli Allah azza wa jalla to karka zo ka ce to kahurcin nashi ai ya samu mu'arada da fadar Allah yace a babu wata mu'arada babu cin karo babu cin karo akan kafirce shi akan cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kalka ce Allah baya gafara ga wanda bai shirka gare shi amma yana gafara ga wanda ya ga dama bayan shirka shine malam sai ce mali anna tarki sala kufrun aw shirkun barin sallah kafirci ne ko kuma shirka ce tunda baka bauta ma Allah ba ai ka kafirce ma Allah baka bauta ma Allah ba ka zama mushriki an gane ko fa yakun dakhilan fil aya ya shiga cikin wannan ayat saboda liqaulihi sallallahu alaihi wasallam bainal abdi wa bainal kufri was-shirki as-salat tarku salat barin sallah kaga ya shiga cikin wannan fa iza taraka as-salat faqad kafara aw ashraka fa huwa dakhilun fil aya duk wanda ya bar sallah ya kafirta ko ya zama mushriki kenan illa dai yana ciki na'am wa yara na'am jam'un min ahli al-ilm anna kufruhu la yakhruju an al-milla wasu malamai suke cewa to suke ganin cewa kahircin shi bai huda shi daga mi daga musulunci kasan kafirci kala biyu ne akwai kufurun Allah ya yukhrij anil milla akwai kufurun duna kufur kafirci da yake fidda mutum daga musulunci kwata kwata in yazo sai ka zo ka sake mashi mi sai a shahadu ya ce a shahadu ka sake ba shi shahada ka ce to a je a yi wanka akwai kafirci wanda kuma bai huda ka daga milla istighfari ne za kai ka wannan to wannan kafirci suka ce suna ganin cewa kafirci ne wanda bai hudda mutum daga milla an gane ko ilman anna ba'da ahli ilmi min al-magharib fil qarn as-sabi wasu daga cikin ma'abota ilmi na daga yammacin wato duniya a cikin karni na bakwai ya rauna anna khilafa ya rauna anna al-khilaf fi kufrihi inma huwa mujarrad tanzir suke ganin cewa sabanin da ake cewa kafirce shi kawai mujarrad ana yi mashi galgadi ne ana mai kashe kasan ana ma kashe dole za a ma kashe ka kama jikinka a tunzura ka a hurgita ka shine suke gani inda hum suke ganin wannan na'am tanzir ko la haqiqatan lahu ba wai haqiqan kafirce shi ba li'annahu la yatasawwar an yujadu musliman yatruku salat su a tunaninsu a tunaninsu bai yiwuwa ka samu mutum musulmi ne kuma ya bar sallah yanzu ma haka ne malam yanzu ba haka ne a samu musulmi kuma ya bar sallah ya ce shi musulmi ne kuma ya bar sallah kaga a tunaninsu zai wahala amma yanzu sai a iya samu ga shi shi musulmi ne amma kawai bai sallah bai niyayen ta ba na'am fa hadhihi almas'ala indahum ka ghayriha min almasail iftiradiyya wannan a kawo mas'alar wai musulmin da ya bar sallah a cikin su kawai cewa sun azaita mas'ala ce irin mas'ala ce kawai in an samu ka gane su ai san a matsala addini ana azamnawa a ce to yanzu misali in aka samu kaza menene hukunce shi to shine suka ka matsalan nan yanzu misali in aka samu musulmin da ya bar sallah me hukunce shi su sun dora shi akan matsala iftiradiyya abinda ba a yi shi bane kun ba a yi shi ba kawai wai in an samu tunanin an samu gaskiya yanzu ko ina sha an samu Allah mana gafara allati yadhkuruha al-fuqaha wanda malamai suke ce mata mas'ala iftiradiyya wai sore da yanzu da da a ce to shine kama qala fil fara'id na'am kama qalu fil fara'id kama yanda suka ce cikin raban gado misali yadda zaka gane wai mas'alar suna tunanin ba ta yiwu ba to in wai ta yiwu ya za ta kasance to a cikin gado sai suka ce to fa zaid an alfi jadda zaidu ya rasu ya bar kaka 100 kaka dubu afwan mutum ne ya rasu sai ya bar kaka dubu ya ne gadon su kaka ba wai ba wai wannan ba kaka kaka kaka hada dubu kaga abu ne wanda mi bai yiwuwa ko yana yiwuwa mu yanzu a nan wurin kana ma samun kakakka ta hudu a ce kakakka kakakka ta farko mamma dai ma'aifinka ko to shi kuma mammashi ita ma mammarta ana samu eh kaga zai wahala mu dai ka isko kakanka uwayen ma'aiki kadan kake samu uwayensu uwayen uwayensu ko to shine aka ce mas'ala ce wadda kawai wai in an samu misali iftiradiyya fa hazi sura la tujad fil waqi yace irin wannan abun ai ba a samu shi ka samu musulmi da bai sallah a ba a samu shi wannan wa kadhalika al-amr fi tariki as-salah yace haka zalika lamarin a cikin mai barin sallah ai abu ne wanda bai samuwa wala yujadu khilafun haqiqi baina ahli ilm ba a samu sabani ba wanda yake tantance akan wanda ya bar sallah cikin ma'abuta ilmi dan suna ga abu ne wanda kawai bai yiwa kawai hodi ne shi yasa ba a samu ba wato bincike da yawa gare su fa hum la yatasawwaruna musliman yatruku salah basu taba basu tunanin cewa a samu musulmin da zai bar sallah Allahumma illa an yakuna qurbul qiyamah qurbu qiyamis sa'a kama qala ba'dul ulama wasu malamai da aka masalan nan cewa suka a'a wannan abu ne wanda bai yiwa musulmi ya bar sallah amma dai watakila ko can kusan tashin kiyama a samu haka shine nake so in sani har yanzu akwai muna bakin bodar kiyama ke akwai musulmi da yawa yanzu da ba su sallah Allah mana gafara Allah kare mu mala yace ma wa haza li anna salah amruha azimun saboda ita sallah ka gane ita sallah al'amarinta mai girma ne al'amarinta girma gare shi walam yakun tarkuha ma'rufan fil ahdi salaf barin sallah a cikin salaf ba abba ne wanda jama'a suka sani ba a san shi ba a san mutum ya bar sallah ba a sani ba aw fi qurunil mufaddila ko kuma cikin wancan siyakil siyakil na kirki ba a san mutum bai barin sallah wa inna ma tasamuhun nas wa tasah tasamuhun nas wa tasahalu fiha fi ma ba bar dai daga baya mutane ne suka yi sakaki suka yi rangwame akan sha'anin sallah amma a da ka samu wannan a babu wannan magana wa kunna ila waqtin qaribin la nasma bi tarikil sala fi biladina malamin sai muna cikin wani lokaci kusa kusa dai ban mu jin a ce a cikin garin mu ana samun wanda ya bar sallah kaji labari ma mutum bai sallah a ban mu je faqad kana man fatahu shay'un shay'un minha مع الجماعة نظر الناس إليه نظرا نعم نعم ازدرائي wai sai ya kasance su daga cikinsu man fata hushe wani abu daga cikin sallah ya bar mutum na jama'a mu gane ho ba sallah jama'a ba ce yanzu ka zo sallah an yi raka'a ɗaya kawai sai aka yi da sallah aka ganka ka tashi kana ciko sallah shi wannan bai san me yake bayan ritar kawai ana mai kallon ƙasƙanci haka kallon kawai dai gashi nan ga kamar ya taɓe dai ba wai sallar bace bai rasa hata jama'a a wani abu ne na daga sallar ya bar shi misali raka a ɗaya raka a biyu sai aka gan shi ya tashi yana ciko sallah to kaga masallatayen mu na yau eh na'am yo ladannin makaran kansu wata rana sai ka juya ka gansu tsaye suna cikowa Allah mana gafara to su wai a lokacin su in kabar lokacin in kabar wata abu shay min as-sala ana ma wannan kallon wa naqasa qadruhu indahum kuma darajarka darajarka tana ragewa a wurin su akan ka mutun cikakke wai kayan ritar din sallah to har darajarka sai ta rage a ce to shi wannan me ya kai shi har ya kasa zuwa lokacin sallah to ya halin mu yake yau ai da yau da har yanzu haka ake da cikin mu ba mai daraja aga ne malam cikin mu ba mai daraja kowa dai kowa ana mai kallon Allah mana gafara wasara ala khawfin wal wajal wa wajalin sai mutumin nan da wani abu na sallah ya bar shi sai ya kasance cikin tsoro da tashin hankali da firkishi bal qad yu'azzab bari har dai ma wasu suna dan nisanta shi haka an gane ko summa yustafta fihi ahlul ilm sannan ma'abota ilimi su dinga fatawa akan haka to yanzu akan barin sallah sai malamin ce ma fatar al'ab masalan sai kaga misali uba ya zo yastafti fi sha'an waladihi alladhi la yusalli salata subh ma'al jama'a yana neman fatawa akan yaron shi yace wai miye hukuncin yaro na bai sallah ta asuba cikin jama'a kawai sai dai an ida ya tashi ya sallar shi me hukumce shi fa yuqalu lahu sai a ce mashi mu saurara mu ji amsar da ake bashi yaron da bai sallar asuba cikin jama'a haza waladun la khaira fihi la hawla wala quwwata illa wannan dan naka a ce babu alkhairi kwata kwata a cikin shi tambaya ce yazo me hukuncin dana wanda bai sallar asuba cikin jama'a sai an ida ya tashi ya sallar shi sai a ce mai wannan dan naka babu alkhairi kwata-kwata a cikin shi fa haza yuhjar wa yutrad min min albayt irin wannan yaran in kana da shi a gida sai su ce mai kaurace mishi zakai ka kore shi daga gidanka babu alkhairi cikin shi kawo da an yi kore-kore yanzu wallahi na'am da an yi kore-kore to Allah mana gafara tun mu ba da zalika mala yace sannan baya haka ta sa halan nas mutane sai suka yi sakaki suka yi rauni imani ya yi rauni wata samahu suka yi taron gwami suka yi taron gwami hatta wasan al'amru ila annahu yujadu fi buyutin kasira minal musulmin man yatruka salat bil kulliya bala yace ma wai har sai kaga an samu cikin gida na musulmi cikin gidaje na musulmi saboda sakakin mutane an samu musulmi dan musulmi uwar shi da uban shi duka musulmi ya bar sallah kwata kwata kaga wannan ai matsala ne ko فإذا أفتى فيهم بالفتوى السابقة أنه يطرد من البيت يهجر في مثل ظروفنا التي نعيش آه نعيشها تلقفه ألف الشيطان yace in muka ba da waccan fatawa wanda aka ce wanda bai sallah cikin jama'a ma to ina ga wanda bai sai aka ce mala yace in muka ce zan mai aiki da wannan fatawai wanda za a kore shi daga gida a kaurace mashi a kora shi sai malam ya ce a wannan lokacin namu cikin wannan yanayin namu in aka mashi haka shedannu da yawa za su fuske shi an gane ko to ai abin da malam yake sai kwatanta ma a da in an kore ka duka mutanen garin mutanen kirki ne ina za ka yanzu kuma an kore ka kana da mi kana da shedannu alfu shaitan za su fuske ka shaidan dubu za su fuske ka wani kana korar shi da gida don retar ɗin sallah ko bai sallah 'yan duniya za su ce mara ba zo kawai baka ji wai wasu suke cewa an kaji an ce ma je kaka gani a gidanku mu ne zaka gani kam Allah ya gafara kenan su sun tsine maka su kwata-kwata tun da wuri Allah tsare mu na'am fatasdadu ba a tarki salat umurin darruha na'am umurun tadurruhu wa tadurru ghayruhu sai ka gani in ka kore shi a wannan yanayi sai ya ƙara bayan barin sallar da yake sai ya yi shiga wasu al'amurra al'amurran suna cutar shi suna cutar wani shi wanda ka kora saboda mi ya bar sallah da gidanka in ya je ya haɗu da ‘yan yoyo ni za a hara za a hara bushe-bushe da an hara bushe-bushe sai mi sai sace-sace daga sace-sace sai kashe-kashe kaga ya cuci kai kuma ya cuciwa al'umma an gane ko bi haisu ya ta'adda khataruhu ila ghairihi danje din shi zai shahi ɗan uwan shi fatasahaman nas hatta fil fatawa fi misli hadha mutane sai suka yi sassauci a cikin fatawa akan wannan irin wannan aka ce zai saboda yanayi a sassauta fa yuqalu lil ab masalan in uba ya zo ya ce dan shi bai sallah sai a ce mai alaika an tabzula lahu nasiha mu hore ka ka yawaita yi mashi nasiha wata shiddu alaihi hatta yi salli ka tsananta mai hasi ya yi salla fal'amru jiddan nam khatir ya ce al'amarin nan danje ne riski gare shi kwarai fa'iza haka mabi kufrihi kufran mukharijan anil milla aka ce wannan wanda ya bar sallan nan kafiri ne wanda ya huta daga milla fala khaira fi majalisihi fala khaira fi mujalisatihi babu alkhairi a cikin zamantakewar shi wala musakanatihi wala a yi zamantakewa da shi sun ba da zalika sarar nasu yanzuro na fi akwai da ukura bayan haka mutane sai suke kallon wasu maganganu li'annahum talu biman ya turku sala nam ausau kenan kaga saboda an jarabce su da wanda suke barin sallah ko azumi a nan mu gane barin sallah yaro barin sallah tun daga farko lahin uwaye ne Allah mana gafara ko ka ce mana babban lahi yana koma wurin uwaye haka ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a ku umurci diyanku da su dinga yin sallah suna diyan shekara nawa bakwai malamai suke hadi yaro in bai shekara bakwai ba kan ma ka kashi masallaci in ya biyo ka don radin kanshi shi ya biyo ka amma kakka janyo shi ka taho da shi baka yi koyi da mi ba da sunna wanda ya fi kowa sanin tarbiyya shi ya ce yana da shekara bakwai zaka koyar da shi zaka fara mai umarni tashi kai sallah mu je sallah mu je masallaci saboda annabi ya san wannan lokacin ne lokacin da in abun ya zamna cikin jikin mutum ya wuce amma so nawa zaka ga uba ya tashi ya tafi masallaci yana kallon ɗiyan shi zamne ko suna balo ko suna wasa bai tsawatar musu ba kuma so kake in ya girma yayi man shaba ala shai shabba alaihi duk wanda ya samartaka da abu a hakan shi yake tsuha yaron da ka gani ana zuwa da shi shekara bakwai masallaci ana zuwa da shi bakwai bakwai bakwai takwas tara goma to su ne zaka gani su ne wa rajulun wa shabun qalbuhu muta'alliqun bil masajid sai kaga zuce shi tara ɗaya da masallacin kaga wannan kurakurai ne wanda uwaye ya kamata a kula a gyara Allah mana gafara malai ci ma ala kulli hal didai yanda ake ciki kufur tarikin sala huwal mufta bihi duk wanda ya bar sallah kafiri ne shine ake fitawa da shi danka ya bar sallah malam kana zaune da kafiri a gida kawai diyarki ta bar sallah kina zaune da kafira a gida kawai kafiri ne huwal marjuh inda shuyukhina malam yace shine raje shine yahirin jaya a wurin malamanmu wa amma baqiyatu arkan sauran kuma rukunan musulunci yace az-zaka was siyam wal hajji fajamahiru ahlul ilmi ala adami kufri tarikiha da yawa daga cikin malamai ma'abota ilimi sun ce wanda ya bar su ba kafiri bane iza atarafa bi wujubiha amma sharadin shine in ya yarda ya tabbatar cewa wajibi ne kawai yaki ne dan shigantaka to wannan ba kafiri bane ba wa in kana alqawlu bi kufrihi ka tariki sala qawlan ma'rufan bi mazhabi ahmad tida cewa a mazhaba ahmad cewa duk wanda ya bar azumi ya bar zakka ya bar kaza shi ma kahuri ne an riga an san wannan zancen wa inda ashabi malik rahimahumullah ta'ala haka zalika a wurin malikiya wato Allah musu gafara gaba daya mun gane wannan bayanin ko malam sai yace ma tasahul bi tafridi saw nam bi faridati saw sakaki da mutane suke ha da ko akan farilla azumi li faridati siyami sakaki da mutane suke da farilla azumi malam yace malil asaf وجد التسامح في ثوابت سواء في أركان الخمسة أو غيرها an samu sakaki a cikin abin da suke tabbatattu a cikin menene rukunan musulunci guda biyar ko waninsu fatashir shakhsan qad balagha mablagh rajul wa kulfa wai sai ka samu mutum ya kai ya kai namiji kuma ya kai mukallafi ya balaga ya balaga ya balage an gane ko wa ma haza la yasum ka same shi wai bi azmi namiji ya kai namiji wai bai azumi ya balaga ya kai an dora mai aiki la yasu likaunihi yazunnu nafsuhu sakhiran wai sai yace shi yana ganin yaro ne bai kai a dora mashi azumi ba ko ne yace wa khalla mithlu hadha fi nisa aidan yace sosai zaka same misalin wa'annan a cikin mata mata sun yi wannan sakakin farafar ga maza ko ai namiji ko dan wannan ba ka wannan ba eh yace an samu musallan a cikin mata fatashidu man tastafta wa taqulu wata ka same ta wai har tana neman wato fatawa tana cewa balaghtu sadisatun wa 20 a can wurin su malamu nan dai alhamdulillah akwai karamcin wannan ko yace tana cewa na kai shekara 26 wa ummi taqulu tace tace ma'aihiyarta tana cewa anti saghira ke yarinya ce la tahmili da sawm baki iya yin azumi yani balaghti nam balagat du'fu haka ne ko du'fu sun niki yace saboda raunin shekarunki amma akwai wasu kabila da muka ji anan din ma mace ba ta fara sallah ba ta fara azumi sai ta yi aure in ka bata magana baki sallah baki azumi tace ai ba ta yi aure ba kaga ai wannan wannan ba karamar lalata bace ba yace allazi yukallaf fil ada balagat du'fu sinin alladhi yukallaf bihi fil ada ita kuma alhali hatta kai dubul din shekarun da ake dora maka aiki al'adance ta kai 26 kuma tana tambaya wai an ce ita yarinya ce ita kuma da 13 ya kai ta an dora mata aiki wa huwa thalisu ashara shekarun shine 13 wa ma hadha yuqalu laha anti saghira duk da wannan kuma wai a ce mata ke yarinya ce a 13 ake dora mata aiki ita kuma 26 gare ta dubul kenan ko kuma ana ce mata yarinya kaga abin bai ba wala tahmilina sawm kuma a ce wai baki iya yin azumi to kaga mu dai nan wurin alhamdulillah nan yankin mu anan dai yankin mu nan kusa kusa da kyar zaka samu yaro dan shekara 15 ko yarinya ai 15 da bata cika azumi haka ne ko da kyar mu nan zaka samu yaro dan season sankin bai cika azumi haka ne ko ko ana samu eh na'am subhanallah to kaga da saura gaskiya amma dai anan kusa kusa ka sami mi dan wannan to wannan ma kaga yana daga cikin lahin uwaye Allah mana gafara yaro azumi koya mashi ake tun yana yaro kai zaka kwadaita ma yaro azumi kaga yaron ka dan sai fe dan sai yana hawa cika azumi sai kana ashe kawai tahiya yake ciko kana aje ka huta saboda kwadaita mashi da kai da falalar da ka bashi to amma yaro har ya balaga a ce an sami yaron da ya balaga bai azumi kaga ai akwai matsala Allah kyauta mahaukaci ya ce lahira mun sha dariya ka zo gare mu Allah mana gafa wai shi tunanin shi zalunci ne ya ga ana ta yi ya ce lahira mun sha dariya ka zo gare mu ka zo shari'a kansu akwai matsala ka gani to kaga fa'iza ta sa halan nas bi arkani faman ladhi yuhafizuna alayhi in dai har za a samu mutane suna sakaki a rukuni-rukuni na musulunci to me za mu kula da shi yanzu mutumin da ya sakaki ga azumin ramadan kana sanya maka azumin nafila a mutumin da ya sakaki ga sallar farilla kana tunanin zai tashi dare ya sallah fi sabilillahi mutumin da ya sakaki da zakka kana tunanin zai baka sadaka eh to kaga ai zai yi wahala in dai ba mu kiyaye rukunai ba menene zan mu kiyaye malam yace ma jaa fil hadisi sahih an rabi'a bin an an rubai'atu an rubai'a rubai' bintu ma'uz bin afu nam afra an samu hadisi ya so cikin hadisi sahihi daga rubai' bintu ma'uz din nan radiyallahu anha yarda Allah ta tabbata gare ta annaha qalat tace arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gadat ashura annabi sallallahu alaihi wasallam safiyar ashura ya tura ina ila alqural ansar izuwa ɗan ƙauyuka na mutanen madina kusa kusa da mutanen madina allati haulal madina wadda take kewaye ga madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masu na'am yake cewa mi man kana asbaha sa'iman duk wanda ya tashi ranar ashura yana mai azumi na'am falyutin masauma hutu ya cika azumin shi mun gane ko wa man kana asbah muftiran falyutin baqiyatu yawmihi wanda ya waye gari ya tashi kuma bai azumi to sauran wunin nashi ya cike shi ya kame bakin shi an gane ko sai ta ce fa kunna ba'da zalika nasumuhu rubai take ce maka bayan wannan sai muka kasance muna azumtar wannan ashura an gane ko ya ce wane su musu biyanina rubai take ce ba kuma muke sanya yaranmu ɗiyanmu yara ƙanana suna azumin nan sihar ta ce ƙananan yara ka gani nan tana koya ma yadda ake koya ma yara azumi ta ce muke koya masu minhum insha Allah daga cikinsu insha Allah ta ce ma na zahabu ilal masjid sai mu ɗauki yaran nan mu tai da su masallaci fa na lahum lu'ba minal ehne sai mu sanya masu wasa mu masu mu saƙa masu kayan wasa daga bi ake ce mashi abdiga haka sai mu masu ɗiyan kufe na wasa sai mu ɗauko su mutai da su masallaci fa iza baka ahduhum ala ta'ami atainaha iyahu inda al-iftar an gane ko idan ɗayan su yayi kuka akan mi abinci yana ji yunwa a ta yana ha'iyahu inda iftar sai mu ba su wannan a wurin iftar mu ba su kado an gane ko suna sanya musu kayan wasa su je da su suna wasa kasan yaro da wasa mi zai sai ya mance da yunwa in yaro yana wasa ya yake sai a mance da yunwa sai can sai a yi kuka sai a bari asiri da azuma a basu ka gani misali ne yana koya ma yadda ake azumi ne lokacin da muna yara muna tuna yadda ake koya mana azumi sai a zo a ce maka ka ɗauki azumi an gane ko ka ɗauki azumi in ka ɗauki azumi sai a ce ma kuɗin karin ka misali in goma ake baka kuɗin kari radda ka kai azumi za a baka kuɗin karin ka bayan shan ruwa dala ashirin amma mi amma dubule misali ne kuma sannan babu abin da zaka saya a cikin gida na kai bude baki komi an kawo to lokacin alhamdulillah lokacin in kana neman mai asusu mu samu kudi sai a azumi sai ka tara kudin ka ka san yaro game da kudi asusu kawai kake yi in aka zo bayan azumi kawai sai asusu ka kaso abubuwan ka sannan kuma wani azumi da ake koya ma sai a ce kai rabi in kana yaro karami kwarai sai a ce ka yi rabin azumi za a tara ka a yi mi da kai a yi sahur da kai sai a hana ma abinci sai wurin canzar sai a ce ka yi mi ka yi rabin azumi gobe kuma sai a ƙaramin yaro ha nake gaya mu ƙaramin haka ana harkon koya ma azumi sai a ƙara tada ka sai ka yi mi ka kai canzar ko ka kai sezar sai a ce to a hada da rabin shaida na yau nawa gare ka ce guda a haka mashi lissaya azumi an ga ƙarfinka ya ƙaru maimakin kezar sai a kai ka sezzar a kai ka kullum ana ƙara ma a haka haka saba shi yasa uwaye mata duk wata dubara ku koye ta tabi ta koya ma yaro azumi uwaye maza ku dinga ba yara kado ana musu dubara wane yayi azumi wane ya yi azumi kaza ah azumi bai cutarwa in dai ya kai lokacin a fara koya mashi bai cutarwa kaji ana ilsar ilsar yunwa tana sa ilsar wallahi mu mu masu ilsar din da yawa daga cikin mu sai azumi ya zo muke warkewa kayan jin daɗi wallahi in azumin ya zo amma in yunwa yau da gobe ce fa a nan ho zaka ga su eh kana neman duk cututtuka musu taso sai azumi ya zo to wallahi in dai ba tabbas bane ba kawai dan kai gudan azumi ne ai da ka san Allah ya hika sanin kanka Allah mana gafara kaga dubarar da suke yi ya ci gaba da ce ma al-musiba annana rarar tasahul yazdadu fi sufufil muslimin musibar da take abuwa muna ganin sakakin nan sai karuwa yake a cikin sau-sau na musulmi ma annal ilm yantashir wa yaksur duk da cewa ilimi yana watsuwa kuma yana karuwa wa wasailut tabligh kathiratun wa mutanawwi'a bi haythu yasulu hadha al-ilm ila kulli shibrin min aqtar al-ard cewa duk da cewa ilimi nau'ikan shi yana karuwa hanyoyin isar da su yana karuwa duk da ilimi sai ya kai kowane ɗani da yake saman ƙasa yanzu kuma muna cikin yanayin ne kana zamna ta ko ina ilimi sai ya zo maka haka ne ko ya ce wa ma'azali ya ta sahalun hak da haka mutane sai sakaki ake ta yi kai yanzu sai ka ga mutum ya san duk wani ilimi na duniya amma ilimin addini shi ba abin da ya sani a ciki ni zan mushe mu gaya ma Allah shiru kawai la haula wala quwwata illa billah yace al-jahlu ghayru mawjud illa fi ba'd jihatun lati la'ina ya talaha bil ilmi aslan kai yanzu mun kai lokacin da babu jahilci sai in ka je wani yanki yanki da basu damu da ilmi kwata kwata ba auka na fiha man lam yarfa bihi ra'san ko kuma a cikin sa akwai wanda baka iya sauke mai baka iya dage mai hula babu komai babu ilmi wannan misali ya zo a hadisi akan ƙasa ce wata ƙasa ce wadda in ta zo ruwa ya zuban mata bi amfanar da ita kuma ƙasar ba ta iya hudu da me da tsirrai kamar ƙasa ce wadda haƙo ce ruwa in ya zuba bai mata komi kenan shi ne ake ci ba da misali balla ya fa'ulahu rasan shi ilimin ba ya shige shi ba kuma ba ya iya badawa ba to irinsa ake nihi wa ilal'an walhamdulillah ya ce yanzu kuma alhamdulillahi hunaka man huwa fi sab'iniyat min umrihi min al ummiyin alladhina la yaqra'una wa la yaktubun zaka samu mutum yana cikin shekara 70 da yan kai na shekarun shi cikin wanda bai iya rubutu bai iya karatu na'am wa ma zalika hafiz alquran yanayin da ake ciki zaka samu mutum bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ya kai shekara 70 amma duk da haka ya iya ya harrace qur'ani ana samu yanzu saboda watsuwar ilimi wa wajada man yahfiz ahkam bi adilla min min khilal barnamij wa wujida an samu wanda suke rike da hukumce hukumce tare da dalilai mala yace ta hanyar wannan barnamij da ake yi a can wurin su nurun ala tarb haske akan tahiyarka yanzu kamar misali a nan wurin zaka samu mutane sun samu karatuttuka daga menene daga misali misali kamar kace radio alhuda ko masu alhuda na'am kaga ana sa mi ana sa muqarrarat addu'o'i da wane ne da yawa zaka iya samu su ce mata nan suka harrace alhali ba su yi mi ba ba su iya karantawa ba su iya rubuta ba fi izatul qur'an daga cikin gidan radio na qur'ani ka samu mutum ya harrace ya harrace hadha barnamijin mubarakul ladin tafa bihi alqasi waddani yace irin wannan program din mai albarka wanda na kusa da na nesa suna amfanuwa da shi da yawa zaka ji sun ce addu'a mi addu'a tashi daga barci anan suka harrace ta wasu kaji ya ce addu'a mi addu'a ganin wata anan ya harrace ta addu'a kiran sallah duka wa ma zalik najid tasahul duk da haka dai duk da ya wuduwar ilimin muna samun sakaki na jama'a Allah mana gafara na'am sai ma wannan wata zaka gani cewa ga ilimi ko ina yana watsuwa amma sakaki malam yace na'am eh tabbas قد يقول القائل ذاك سامون yana iya cewa inda sababa hazat tasahul intisharu aqwal ukhra sababin wannan sakakin da ake wasu mutane da suke watsa zantuttuka daban-daban yanzu kawai misali in ka dauki wannan wannan bawan Allah ni wallahi malamai da suka biye mashi su nake tausaya ba duk wanda ya ganshi ya ga jahili ne wannan dan qur'aniyun din nan yazo yana kama kaululluka mara wannan kan digi haka ne ko wai kaga malamai har suna biye mashi to malamai bayan Allah ko dan a yi ma al'umma mi gargadi su kula da shi ne amma wannan har ya kai a zo ana dora mai tambayoyi jiya na gani an mai tambaya ɗari ko in ya tashi zai ba da amsa wallahi jahilun murakkab wanda bai dace ba ma ka saurare shi to malam yace watakila wani yace saboda irin wannan akwal din sakakin ya hadu wattala'un nasu alaiha kuma mutane suke tsinkaya zuwa garin su lakin al ibra bima yasnadu yasnadu dalil yasnadu dalil abun lura shine duk maganar da babu dalili kanta ai ba magana lura da ita bace ba fallazi yadullu alaihi dalil huwa qawlu sahih da abinda aka samu dalili ingantacce shine magana ta mi ta mi ita ce magana ingantatta an gane ko wama adahu la ibrabihi duk wanda ba haka ba ai ba abun lura bane ba an gane ko duk wanda babu dalili ba abun lura bane ba wala qawl li ahdin ma qawlillahi azza wa jalla wa qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malam ya ce ma ka sani babu magana wani da zan mu saurara tare da magana Allah in magana Allah ta zo zance ya kare in magana annabi ta zo zance ya kare babu sauraron tatsuniyar wani wani mutuncin daban an gane ko yace hadhihi al-arkan al-khamsa allati bana allati buniya al-islam alaiha arrafna hukmaha hukma man tarakaha yace wannan rukuni guda biyar wanda aka gina musulunci a kansu mun san hukuncin wanda ya bar su waja'at tashdidu fiha tsanani yazo a kansu wanda ya bar su yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin muttafaqun alaihi min hadisi ibnu umar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadi a cikin hadisi wanda buhari da muslim suka rawaito shi a cikin hadisin ibnu umar yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa buniyar islamu ala khams an gina musulunci akan shika-shikai guda biyar shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu abin mabauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah cewa annan muhammad ma'aikin Allah ne wa iqamis sala da tsaye da sallah wa ita'iz zaka da bada zakka wa hajjul wa hajjul wal hajji da yin hajji wa saumun ramadan da azumta wata azumin ramadan kaga dalili ya inganta ba bugatan kwane-kwane wa inda muslim taqdim siyami alal hajji a wurin imam muslim kuma wa saumin ramadan sannan wa hajjul baitullah kaga nan azumi ne gaba ko hajji ne gaba akan wannan kenan ruwayar da yake faɗi واختلف بين اللفظين واختلاف نعم بين اللفظين بين رواية معروفة أما متفقة عليها فهو تقديم الحج على الصوم اختلافin da aka samu tsakanin lafazin nan guda biyu a cikin ruwayan nan da aka sani shine dai amma wanda aka yi ittifaki kanshi shine a harami cewa azumi sannan a ce hajji an gane ko amalan bi riwayati muslim kenan wa saumun ramadan wal hajj baitul man istata ilayhi sabila wa allalu bi anna ruwaya بأن الراوي أخطأ في تقديم الحج على الصوم suka kawo cewa illa cewa wanda ya rawaito hadisin nan an shigo bayanin hadisi ne kenan gabatar da azumi akan hajji da aka yi fi taqdimil hajji ala sawmi gabatar da hajji akan azumi cikin ruwayan nan kenan wa hadha idza qulna in muka ce innal khata mimman duna ibn umar radiyallahu anhuma cewa kuskuren ya zo ba ta hanyar ibn umar ba yarda Allah ta tabbata gare shi wa illa in ba haka ba fa inna ibn umar qila lahu kama fi sahih an tambaye ibn umar cikin kamar yadda yake a cikin sahih alhajj wa siyam ramadan qala la aka ce mai alhaji wa siyam ramadan wani mai tambaya ya zo ya tambaye ibn umar ya ce alhaji wa siyam ramadan sai ibn umar ya ce la a'a siyam ramadan wal hajj a ga yanda ya zo azumin watan ramadan sannan haji fabinu umar ruwaya alhadis rawa alhadis an ala wajihaini shi ibn umar ya rawaito hadisan a huska biyu ya rawaito akan haji ya rawaito ita ta hurga azumi sannan kuma ya rawaito akan azumi shi ya riga haji zawa an gane ko marratan bi taqdim siyam marratan bi taqdim alhajj wannan kenan walamma stadraka alaihi ahadun radda alaihi bi qawlihi la siyam ramadan wani dalibi sai ya zo yayi mai istizaki ya nuna mai cewa ga abin da ya kawo sai ya ce a azumin ramadan sannan haji dalibin ya zo ya gyara mashi ko kuma ya faɗa mashi magana sai ya ce mai a ga yanda zai yi kama fi muslim game yanda muslim ya zo wa qad arada ibnu umar an yu'addiba hazal mustadrik alaihi alladhi la ilma lahu wa la sami'a min annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce shi ibnu umar ya so ya gyara ma wannan ɗalibin kuskuren da yayi ne wanda shi ɗalibin babu ilimi gare shi kuma bai ji daga annabi ba shi ai ibnu umar shi ya ji an gane ko bainama ibnu umar huwa allazi sami'a kaga ibnu umar shi ya ji daga annabi faqad yakunu ibnu umar sami'a alwajhaini wa hatta watakila ibnu umar da yace can kuma ya ƙara hadi nan watakila ya ji huska biyu ra annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko wa arada an yu'addiba hadha almustadrik yayi nihin yayi ma wannan wanda ya zo yayi masa gyara ya ladabtar da shi fa misluhu yahtaju ila ta'dib irin wannan ɗaliban suna bugata a ladabtar da su wa haza ya hasul fi ba'di tullabil ilm fi majalisil kibar ana samun irin wannan a cikin ɗaliban ilimi cikin manyan manyan majalisin manyan malamai an gane ko kawai katsalanda malami ka shiga mu malam katsalanda tajidu yastadrik biduni adabin zai kama ma malam ya tuna ma malam wata magana ba tare da ladabi ba kawai ya bujurto ya nuna ma malam kamar malam bai ma san me ake ba wa illa law jaa bistidrakin ala sighatil istifhami فسيقبل منه ولن يلام ولم يلام ولم يلام da yazo yace ma ibn umar ibn umar da ya ka hadisin nan sai yayi tambaya akan wai hashi ce gaba ko kuma menene gaba da ibn umar ya gyara mashi ba tare da zargin shi ba kawai shi da yazo ai kaga cewa a haji ko azumi ka gani ba tambaya bane bai to ai kana samun irin wannan na'am li'anna sheikh laysa bi ma'sum saboda shi malami da kake ganin shi ba ba wanda masumi bane ba yana kuskure yana haduwa yana tuntube an gane ko kad yura minhu khata'un wan nisyan ana iya samun kuskure wurin malami ana iya samun mantuwa wurin malami sabanin mu mu yanzu ka san mu yanzu da an ga malami kawai jira ake a ganshi wani mala'iki kawai shi bai kuskure kawai malami haka yake malami kirgam a wannan kuskure ne an gane ko malami zai iya kuskure zai iya mantuwa mutum ne irin mu ba kare mashi isma ba na'am malai ce ma wa min mazahir tasamuh tafrid fi siyam ramadan daga cikin abubuwan da suke kawo sakaki a cikin azumin watan ramadan wa qad jaa fil hadith ya zo a cikin hadisi ka gane man aftara yawman min ramadan bi ghairi uzrin wanda ya karya azumi wata rana a cikin ramadan ba tare da uzuri ko ɗaya ba lam lam yaqdihi sawmu dahr walau sabahu annabi yace azumin shekara guda ko yayi azumce shi be me be rama wannan yunin da ya karya ka karya azumi da gaggam a ramadan ba tare da usuri ba sai ka zo ramuwa ka yi mi ka yi shekara guda kana azumi ba ka wannan ba nasa Allah al'afiya Allah mana gafara wa min mazahiru tasahil aidan daga cikin Uh, abubuwan da suke muzahara na daga sakaki a cikin wato tafritu fi salati sakaki a cikin sallah idza ja'at mislu hadhal hadhal musim abinda muke samu a cikin watan azumin ramadan sakaki a cikin sallah in ta zo a cikin wannan yanayi muna samun mutane da yawa daga cikin mu muna sakaki a cikin sallah kana azumi kuma kai sakaki a sallah me hukuncin azumin ka a kaga kana azumi kuma kana sakaki a cikin sallah tara malam yace ma tara min ba'din nas annawm yazdadu indahu fi nahari ramadan wasu daga cikin mutane barci ake samu ayi ta barci a cikin wannan ramadan mun mai da ibadar ramadan da ranar mine ne barci kala kala kawai in dai rana ne wuni ne a cikin ramadan wai sai ka zo masallaci maimakon ka isko masallaci kowa da qur'ani ram lasiya ma ana kunna AC a masallacin la haula wala quwwata illa barci mun mai da ibadan mu ta cikin azumi da rana barci kaga wannan sakaki ne wa qad yanamu anis salawat anis salawat wanda yayi barci da rana kaga yana yin barci ya bar sallah mutun yana barci a gidan shi sai ayi kiran sallah bai sa an yi ba wa qad yu'akhiru salatu zuhr wa salatu al-asr mutun yana iya jinkirta yayi retar a sallah azhar da sallah al-asr ya jama'a shekara nawa muka yi muna barci wata goma sha ɗaya yanzu watan azumi ya zo shi kenan shi ma ya zama watan barci wai ƙara ƙari muke ɗoriya muke akan barcinmu na da kaga wannan ai rishin sanin abin da muke ne haka ne ko ba haka ba ba mu san abin da muke ba an baka wata goma sha ɗaya shi ka yi abin da ka ga dama wata ɗaya ka zabu ne ka zirce ka ɗaure tsazanka ka meke shine shine awanni ne shi ba ba a hana ka barcinka ba na wajibi witar dusome wanda ke da kwai shi ba a hana ka ba amma abin da ya dace ka tashi shine ka yi ta ƙur'ani watan ƙur'ani ya jama'a mutane nawa kawai wunin su in ka zo kullum suna masallaci ƙur'ani sun ɗan gaji sun tsaya kuma sun shiga aska wanda suka san ciwon kan suke ga eh mana mu kuma da yawa daga cikin wanda ba mu san ciwon kanmu ba ina karti lokacin barci mi kake barci mi ka tashi barci a ida azumin kana barci an gafarta wa mutane kana barci fi sabilillah kuma mu ce wai azumi ne muke shirin shirin azumi kaga mun yi asara wallahi sai mu gyara ila an yantabih ma ghurubi shams wani wallahi in kaga ya tashi sai can rana ta kusa hadawa sai ya tashi sai ya nawaitu shumlatu asar da la'asar yana ida la'asar an sha ruwa shi kenan a a cika ciki a zo kuma a shiga hala hazi harisa bin nisba lissa'i bala ya ce wannan an yi asara ga mai azumi ba karama asara ba kai yu jadu man ya fa'alu haza fi buyutul musulmi na minar zukuru wa inas ya ce wai sai ka samu wanda suke wannan abin a cikin gidajen musulmai na daga mata da maza shi ne mala yake mamaki wai sai kaga an samu yau ba sai ka gane ba ne yanzu ya zo ya gani ciki ko Allah Allah na gafara eh mala yace wa huna mas'ala akwai wata mas'ala ana hal tatahaqqaq atharu siyami ala misal hadha hadha siyam shin an samu gurbin da ake so na azumi ga kwatan kwace irin masu azumin nan na barci abinda aka nufi da azumi la'allakum tattaqun ta azumi ana samun ta ga masu barcin nan to ana son ka samu takuwa kuma kayi azawar da la'asar a can wurin disitar ko kuma ana sallar kaki sallar jami'i shin azumin nan ana samun abin da ake so a samu a azumi mala ya ce amsa ita ce la wallah wallahi ba a samu ba wallahi ba a samu ba la ta tahaqqaq ba ta haqqaqa ba bal qad la ta tahaqqaq mimman fa'ala duna zalika wanda yayi wannan dinnan yace ba ta samu ba faman فمن نام فات صلاة الجماعة لا شك أن في صومه خلل duk wanda ya bari sallar jama'a ta wuce shi babu shakka kana azumi baka yi sallar asuba ba cikin jama'a ka zo ka tashi ka yi ta can da sahe aka jima aka zo azawar kana barci la'asar kana barci ka tashi ka kutsa su da magariba ha ya ne wani azumi ne kake ko sallah ɗaya ta barka ta jama'a azumin ka ya zama raguwan azumi ya zama gurgun azumi wala ya'ani haza butlanu sawmihi ba ana nihin azumin ka ba ya lalace a yadbal sawmuhu sahi azumin ka yayi sai dai menene wala yu'mar bi'ada ba a sanya ka ka sake azumin nan walakin ma azalika sawmuhu fihi naqas akwai ragowa a cikin azumin ka wal khalal kuma akwai mi tangarda a cikin azumin ka an gane ko wa haza bi khilafi man taraka a'malan yace sabanin wanda ya bar wasu ayyuka na'am takhillu bidinihi take taba addinin shi ka tarku sala aw ta'midi ta'khiriha an waqtiha kamar wanda ya bar sallah ko ya jinkirta yin sallah a lokacinta bi khilafi ma law yuzalu a'malan tukhallu bi aqidatihi da sabanin ga wanda ya bar ya janye ko kuma ya damfaru da ayyukan da suke tabuwa akan aqidar shi ka ba'du a'malun mushabbiha ala shirki al-akbar wal asghar kam nam mushtamila ala shirki akbar wal asghar kamar wasu ayyuka wanda suke dunkuluwa akan shirka karama da babba na'am fa ta'siru hadhihi al-a'mal ala qabul ala al-qabul wadih yace tasirin wannan ayyukan da suke kama da shirka suna karbuwa su kai ka wannan abu ne wanda yake wade waja'a fi muhkamit tanzil ya zo a cikin wato alkur'ani inna ma ya taƙabbalu Allahu min almuttaqin bar dai Allah yana amsa aiki ne daga masu tsoron shi in kana aikin da zai hana ka tsoron Allah to da aikin da kake Allah bai amsa shi in dai baka tsoron Allah aikin ka bai amsuwa wal mafhum anna al fas anna fasik ko fusaqa la yuqbalu minhu abinda zan mu gane da wannan aya duk wani fasiki ba a amsa aikin shi Allah bai amsa aikin ka an gane ko kamar misali inda zaka gane sallar ka tana karbuwa sai Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da mugun aiki sai kaga kana sallah kuma ka ki barin alfasha ka ki barin mugun aiki to kai ba mai tsoron Allah bane ba saboda Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana amsa ne daga masu tsoron Allah Allah ga mana gafara wa ayi fisqin a'zam min ta'khiri salah an waqtiha mana yace wani fasikanci yayi jinkirta sallah daga lokacin ta kuma ga ka kana azumi kuma ka jinkirta sallah kaga ai azumin ka yayi zai samu matsala wurin karba an gane ko wal muradu bil qabul huna nafi sawabi al murtabita al ibada anan ana nihin amsa aiki shine a hanamta ma ladan ladan da yake tsfaraka ibada nan ai mun gani a darasin jiya ladan bai azumi ya yake bai da iyaka bai lissahuwa muka bada misali kamar kai ne ku yi aiki an gane ko ku yi aiki ana biyan ku ana biyan ku sai alije ce a'a ashe mini wannan ni zan biya shi wani nawa ne ni zan biya shi ai kaga an ba su shiga goma kai sai Allah ya san biza baka to haka ne mai azumi to ladan da kai azumi sai a ce ba a amsa ba a baka ladan saboda jinkirin sallar da kai ko wasa da kai da sallah a cikin azumin nan la'annal ibada batila in ba wai ibada ba ta yi ba wannan ibada an sauke ma baka da lahin baka yi azumi ba kayi amma ladan ne baka samu mun gane ko kayi azumi saboda in baka yi azumi ba a Ramadan menene hukuncin ka ka gani to za a doke ma wannan hukunci amma ladan ta masu azumi baka samun ta wai Umar na'am wai Umar bil i'adatiha kuma la anna al ibada batila wai Umar bi i'adatiha a ba ana nihin ba ibada ta bace kuma ayi umarce ka da sake ta fa haza lam yaqbal bihi lam yaqul bihi ahadun min ahli ilm ba wanda ya faɗa akan wannan li'anna nafi al-qabul fi an-nusus qad yuradu bihi nafi siha yace ma kuma a cikin nasi an an ce ma ba amshi abu ba ana nihin bai mai ba kwata kwata an gane ko to an ce azumin ka bai ba ya kake gani wal hadis hadisi kuma la yaqbalu Allahu salatu ha'idin illa bi khimarin salata ha'idin illa bi khimarin Allah subhanahu wa ta'ala bai amsa sallan mace sai tare da lullubi an gane ko sai tare da lullubi tarihi kanta wannan ke ka kenan kaga in ta yi shi ba tarihi kanta ba ya sallata take ba ta yi ba shine yace ma akwai inda annusus na'am aka ake mi nan ya baka la khata matba'i ne la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimarin haka ya baku ko mm hadisi ne wannan wanda ya kawo bi khimarin saboda khimar ka san me khimar lillibi ta lillibe kanta eh aka ce wani yazo ya karanta wa himarin allati tataqallu biha aka ce wa himarin yace da jakki allati tataqallu biha wanda take lillibi da shi ce bala ya za a yi lillibi da jakki ka san abin himar da ha shi kuma himar da mi da ha kawai puwan ne ɗas ɗas ya bambanta aka ce wa himarin ya ce da jaki Allah wa gafa ka san shi larabci yana da wani abu da ka sauya kalma an ƙare aka ce wani ya zo shi ma irin wannan mai karantar da kanshi mutum ya zo ya karantar da kanshi bai ji aka koya mashi ba kasan akwai hadisi habbatu sauda dawa'un li kulli da'in illa illa al-maut ko maut wal haram habbatu sauda wannan habba habba bakan nan yace maganin komi ne banda mutuwa da tsufa to shi da yazo karantawa wurin habba sai aka samu kuda yayi tutun shi kusan dashin ba sai ta koma ya sai ya karanta hayyatu sauda bakan matijiya sai ya je ya kamo bakan macijiya ya cinye ta da dahin shi ta kashe shi Allah mana gafara shi yasa karatu ba a son kai karatu don radin kanka kar ka zama malamin kanka da yawa daga cikin mu ai yau abin da ke kwaruwan mu sai ka ga mutum hatta da Qur'ani yana koya ma kanshi Qur'ani to dole ka samu kwaba kala kala akwai abubuwan da ba su karantuwa da larabcinka a Qur'ani sai ka zo an koya ma al-ilmu ma ukhidha min afwahir rijal shi ilimi shine da abin da ka dauko shi daga bakin mazaje Allah mana gafara karshe malam yace wa qad yuradu bihi nafyu thawab al-murtabita al-ibada kama huna ana nihin a kore ma ladan da aka dan fara ma ibada kamar yadda ya zo nan mun gane bayanin nan ko kenan nan ya kamata mu tsaya lokaci yayi sai an Allah ya kai mu gobe in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu ci gaba alaman yajibu saumi akan wane ne azumi ya zama wajibi wane ne dole ya azumi wane ne ba dole ya azumi ba fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi kuma karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijana wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man yuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana wa qad hawaij kullu man lahu wa qad nuhu wa lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'da بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر المتقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه ايمانا واحتسابا برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته